gare ka min zikiri hairil halki dan zarar ka tuna fiyayyen halitta daga tuna fiyayyen halitta sai a ce kuma begenka ya tashi wa fabu ne manzo Allah ko mai haskakawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai haskakawa ne la ta hina ta sayo amma kuma gashi ba lokacin da kake tafiya bane hakkinka da begen manzon Allah ya motsa ma a ce ka kama hanyar ka kama hanya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba a ce begen manzon Allah ya motsa ma ba kana zaune waje daya anya ya motsa din shi yasa wanda yake da awar shi masoyin manzon Allah ne masoyin manzon Allah ne bai kama hanya zuwa ga manzo ba ko hissan ko ma'anan ai ya zama fadayi ba begen ne ya kama shi ba inda begen ne ya kama shi da an gan shi ya kama hanya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ko dai hissan gashi a gan shi ya kama hanya zuwa madina ko kuma ma'anan a gan shi gaba daya ayyukansa kome kwatanta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wanda wannan shine babban kama hanya ma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama bawa ya koma kome nasa irin na manzon Allah yake har ya zamo ga haka ifana'i a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam in ya dawo ba shi da komai nasa komai da yake yi na manzon Allah ne ya zamo kenan yayi me yayi fana'i a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ya zamo masoyi na haƙiƙa falamta wa ni ma lam takun fi yafaniya wa lam tafna ma lam tujtala fi kasurati ai wato da kake cewa kai masoyi ne amma kuma kana da naka sufofi ni da kace kana so na ina da nawa sufofin baka dauki sufofi na ka mai da su su ne naka ba to ai ba masoyi ne na hakika ba kai halifu garamin an talakin min nafsihi wa ibqa ka wasfa fi ka ba aru adillati falam ta wani ma lam takun fi yafaniyan wa lam tafna ma lam fi salati ka surati yasa na dai yake cewa shi masoyi manzo Allah ne to ya kama hanyar manzo in dai da gaske yake ko da ya kama hanyar manzo hisab wanda wannan karamin kama hanya ne ko kuma ya kama hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda shine ainihin babban abin nema manzala sallallahu alaihi wasallama shine abin zabi na ubangiji abin zababbansa daga wajensa ne ya zo alhali shi mai albishir ne manzo sallallahu alaihi wasallama abin yaban matsayinsa ne dukkan halitta za su zo masu yabi matsayin nasa tun yanzu manzo Allah ya cancanci a yabi matsayinsa amma akwai ranar da za ta kure kowa ma zai gane wannan a yanzu ana faɗar haka wasu sun gane wasu basu gane ba amma akwai ranar da kowa ma zai gane akwai ranar da kowa ma zai gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadul Maqami ne ranar da Allah zai tsaye da shi matsayin da ya masa alkawari a sai an yaba saka rabuka maqamin Mahmuda abin baiwa annabta an ba shi annabta tun san da annabi Adam yana yumbo mai albishir manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine dai mai gargadi wannan magana ce wadda take ba ta da farko abu ne wanda Allah ya faɗa ya ba harafi ba ne a wahayi ne ubangiji mahalicin halitta shi ke nuni zuwa ga wannan matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallama ba suna ba ne shi ba suna ba ne ba fi'ili ba ne wato bai haɗo bai ayyana wani abu daban ba sai Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ba fi'ili ba ne balle a ce ya haɗu da zamani inda shi fi'ili shi ne abin da yake ya nuna ma'ana kuma ya haɗu da zamani ko fa in ala ma'ana bi ha qaddallati wa qatara na bi ahadil azmilati fi'ilu wa illa fa ya harfun wallati bi ghairi hal harfu wa sambil faralati yanda suudi yake faɗa a alfiyarsa ko faraka kalamu sai zancen sai zama ya arfiyanci an sami fiye da kunne zancensa ba kunne kaɗai yake ji ba duk jiki ne yake ji wata abinu ko kuma a ce za a faɗa shi abin rubutawa ne wato shehu radiyallahu ta'ala a wannan kasidar ya yi taujihi da ilimai wajen guda shida daban-daban ya yi taujihi da ilimin nahau wato ya kawo kalmomi wanda malaman nahawu suke amfani da su a wajen bayanin iliminsu alhali shi ba yana magana ne akan nahawu ba don ya nuna gwaninta a ilimin nahau hakanan kuma ya taujihi da ilimin tasrifi ya taujihi da ilimin mustalahul hadisi hakanan da ilimin aruri hakanan da mantiki hakanan da usulul fiqi wanda wannan kamar matashiya ce ga masu da'awar cewa su na shehu ne masoya shehu ne to shehu rayuwarsa ya rayu rayuwa ce ta ilimi shi yasa har ya iya amfani da wa'annan mustalahatu na wa'annan ilimin a cikin kasidarsa saboda gwanin cewarsa a wa'annan ilimin to kai ka gwanin ta ilimin nazifin ko ko ko ka gwanin ta ilimin nahau ko ilimin mustalahul hadisi ko ilimin arurin ko ilimin mandikin ko ilimin usulul fiqi wanne a ciki ka gwanin ce da kake da awancewa kai na shehu ne in dai kai da ne na haƙiƙa to ai a same ka da abin da yake na mahaifinka in ka ce kai ɗa ne na hakika a same ka da abin da yake na mahaifinka shine ka tabbatar da cewa ai kai ɗa ne na hakika ko to annan duk yana tausihi ne da ilimin nahawu balamrun mara balalamale ne da yake ya riga ya tabbata kana gashi kuma an fuskance shi ya wuce kuma amma zai zo da bai kama da nunin wani ba bai kama da nuni na wani ba gwani ne a wajen sani mafificin larabawa wanda yake mafificin larabawa ya karbe shi alhali yana mai bayyanawa bayyana magana nan ta Allah gawa aka bari ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzala ya gina turakan musulunci alhali ita babban gine-gine ne dogon gini ne babba manzala ya karya gumaka a ranar bodin makka ya taro mu zuwa jama'arsa yanke lalle ya jawo mu zuwa ga jama'arsa lalle farin cikin mu ya cika farin ciki ya cika gare mu dan anan yana nuni ga kasara ɗaya daga cikin alamomi na nahau ko ko na ana amfani da shi a matsayin bina'i ko alama ta li'irabi haka nan fato haka rammana haka jazman haka wani bangare bin rabin hassahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke bance shi da zamo wasa marfu'i an daga lamarinsa dan ya zama mai tsayawa matsayin manzan ya tsaya matsayin manzan da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi ma shi ya tsaya yake yi shi yasa ya zama wato marfu'i duk wanda ya tsaya matsayin abin da manzan Allah yake yi ya zama shi yake yi to sai ya zama marfu'i an daga shi wani ko an kaskanta shi shine wanda yake tsayawa ya dau abin da manzan Allah yake yi yayi wannan ya zama raƙumi ya zama kamar yankakken raƙumi manzan ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana kansa a cikinsa alhali ba a san shi ba ba a san shi ba ba a san hakikanin manzo ba la'arfi ne hakikatan gairu rabbi azza wa jalla shi ne farkon halitta manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne farko a cikin halitta da madaukakiya da wadda take ta ƙasa kuma gashi shi aka bayyana manzancinsa a ƙarshe dangane da manzanci shi aka bayyana manzancinsa a ƙarshe sunayen manzala sallallahu alaihi wasallama su ne alami na jikunan ƴaƴana nitsi ƴaƴana sunayen manzan Allah na sa Dissan da ka ganni to manzala ne a zuciyata da a halin da ka ganni to zuciyata ba wani abu ke cikinta ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ni ne abin sadawa da manzo din nunin da nake zuwa gare shi ne nunin da nake da shi ne kuma nunin da nake zuwa gare shi ne me nunin nan wanda yake sa nake nunin nan me haskaka min hanya ne shi ne mai yi mai aikatawa domin da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a yi a cikin halitta to an yi shi yasa a iya cewa ma aika mai shi ne mai yi saboda duk abin da ya nemi a yi a yi a cikin halitta to sai ya zamo an yi da in ba dan matsayinsa ba to Allah a ce ruwa ya bubbugo daga yatsu da ya nemi ruwan ya bubbugo daga yatsu ko a ce gurasa ɗaya ta ƙosar da rindina guda ba don ya isa ya ce a yi a yi din ba almarfu wanda yake abin ɗauka kalmarinsa da rami da taro jama'a ya taro jama'a ya yi ma'anar haratar tsaliya yana mai mayewa daga halara maɗaukakiya ya cancanta ko da wannan matsayin aikin manzo ya cika duk aiki na manzo ba wani bangare da zaka ce ai da ragowa ai kowanne nasa cikakke ya shafe duk shari'o'in da suka gabata shi annabi ne da yake manzo ga dukkan annabawa dukkan annabawa kamar al'ummarsa ne manzala shi ne mai kyawun fuska sufofinsa masu kyau ne in za a ɗaha buduru watanni sun ji kunya lokacin da manzo ya zo himman manzon Allah ta wulaƙanta zamanai ana faɗa zamani himma ce da shi shi yasa in dai lokacin zuwan saye ba za ka ji ya makara ba yanzu gobe juma za ta yi nan da awa 24 a ce juma'an nan ta makara ba ta zo ba ba za ta yi ba ta zo nan da awa sha biyu zawali ya riga ya da sha biyu ta yi da mintuna zawali ya zo wata sha biyun dare ya yi a za ki samun wasu ayoyin shida sai a ga alfijir ya ke to ranar juma'a ta fara ranar juma'a ta fara ba za ta raba makara ba shi yasa ake kamanta him ake kamanta himma da himmar zamani domin shi baya makara baya makara to a manzala sallallahu alaihi wasallam himmarsa ta wulakanta himmar zamani himmarsa ta wulakanta himmar zamani duk abin da ya sa a gaba to ko sai ya ga bayansa tafinsa albuhur koguna ta jeru tana kafewa ba ta haka na da matakar ta ce za ta yi kwaikwaici baiwar tafin na manzo jamalu ilahi hakika kyawu na ubangiji shi ya ɗauke hankalin manzo mai shiryarwa wannan ne ya sa huluri ya lizince shi dolar zamani tsawon zamani koyaushe yana cikin huluri kyautatawarsa da kyansa sun yi tanazi a jiki wanne ya fi in kyautatawa ta ce ta fi sai kyan ya zo in kyan ya ce ya fi sai kyautatawa ta zo shi yasa an rasa wanne ne a jiki ya fi in kyautatawa ta sa ko ko kyan nasa Ubangijin da duk abin da ya nufa shi mai iko ne a kansa wannan Ubangiji ya tsarkaka. Tara kulla mafaune bibi ne Muhammadin wa Ali wa Tabibi. Tara kulla mafaune kaga duk abin da nake aikatawa bibi ne Muhammadin. da aikatawar manzo ne sallallahu alaihi wasallam ba ni da wani abu nawa da nake aikatawa sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi halaye na da bambancewa ta duk suna nuni ne zuwa gare shi duk wani hali nawa in ka ɗauka to yana nuna ma halin manzo ina dangana duk wata sifa ta ɗaukaka zuwa ga manzo zimami alhali na mai karfafa alkawarin da ke tsakanina da shi da mai da hankali na gaba ɗaya gare shi manzo wanda yake amintacce lalle mai tserar da ni ne ina zantar da shi da yabo alhali yana madina begena ya tsananta alhali hawaye sun cika min idanu ina zantar da shi da yabo tsawon dare na masarratan don munna ni ba abin da nake munna da shi irin anji in ga na zauna ina ta sa ban manzan Allah ilaihi masiri ni kan tafiya ta zuwa gare shi ne alhali zuciyata tana cikin halin nutsuwa ina zantar da shi da yabo tsawon dare na ina zaune a kaulaha ga dan makota na sun yi bacci an toshe kofofi an toshe kafofi ina zantar da shi da magana da bege da kuna da tsananin kuna ta soyayya ina zan fake zuwa gare shi ranar da sama za ta raurawa zan makotaka da shi aljanna ta dawwama in halin kasancewa ta makoci na manzo abun kusantawa zuwa gare shi ni zan sanya ni a cikin amana ba wani abin da zai ta min da hankali a wannan ranar alhali wannan ranar ta kai inda ta kai wajen tsanani fazalika yawma izin yawmun asir alal kafiri na gairu yasir ina mazantar da shi da waƙe da alƙalami wanda zai zamo shi ne tsarina daga azaba lokacin da wuta sa'ir take ruruwa abin da nake zan faɗa masa shine ya rasulallah ka ba da baye-baye zuwa duk wani daga cikin halittar Allah ba wani a cikin halittar Allah da baka yi wa baiwa ba ya rasulallah ga wannan ɗan bawa ne mai laifi ne ba koman kome ba ne sai dai shi makoci ne masoyi mai hidima faɗa kika ji shi ya cancanta a ce shi ma an bashi don wannan baiwa ta haka ba ruwansa da duk wanda yake waninka amma dirun mutumin da ake kira maduru ne gwanin rowa gwarin rowa wanda ake misali da shi wajen rowa wanda ya shiga rami inda ake tona rairayi sai ruwa ya fito yana bukatar ruwa da ya tona ruwan ya fito ya ɗiba iyaka wanda yake bukata ya ga dole tafiya zai ya bashi sai ya taro so a sai ya kashi a cikin ragowa wai da kan wani ya zo ya ɗiba haka kawai wani ya zo ya ɗiba to koko barmaki ne wanda ake jafarul barmaki da yan uwansa ko da mahaifinsa baya albarmaki wanda ake misali da su wajen baiwa ko ma'abucin wadata ne ko wanda yake talaka zani biyan nan da mai kudin da mara kudin duk ɗaya ne ni a wajena ba na sa ƙaunata ga wani manzan Allah a baiwar masoyina tana dorewa tana ta bubbuga baiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ahmadu Sayyidi shugabana kasiru me yawa ce wakacin da masu gwanintar baiwa a cikin halitta suka yi rowa hali yayi inda za a ga mai bayarwa ma ya kasa bayarwa to a irin wannan halin baiwar manzo Allah ba kaɗan bace me yawa ce kasantattu biyu duk daga halittarsa ne wal'alamu da halitta allazi ta kasar hissun anu wanda hange ya takaita daga a ce ya kewaye da shi lalle kan mai girma ne magana ce da yake ta ɗaukaka daga a ce ta afku a tunani ko tunanin mai tunanin wanda bawa yake mai albishir nan gare shi subhana tsarkinsa ya tsarkaka na tabbatar kome in ba Allah ba ba gaskiya ba ne duk abin ba Allah ba ba gaskiya ba ne taimako ba zuwa sai ko daga wajen Allah Allah shi kadai shi ne mai taimakawa bawa na na tabbatar cewa masoyin Allah shi ne ɗaha aboki asiri ne na Ubangiji zababbe ne na Ubangijin halitta shi waziri ne an zala zikir Ubangiji ya saukar da ambato gare shi ƙa'ida ihtiyaran da zaɓinsa don ya zaɓe shi ƙa'ida halin kasancewa su shi da aka saukar da ambatan gare shi mai jagora ne yana jagorar bayi zuwa tsiransu mai albishir ne mai gargaɗe ga sabiru shi kuwa mai haƙuri ne mai juriya ne mai yawan godiya ne kan abin da aka yi na daidai ni tarawa ta da sarrafawa ta duk na yi ne don san manzo sallallahu alaihi wasallama ciniki na a game da shi ne kana zaton wannan cinikin da ake zai tasgaro idan mutane suka zai lissafa dukiyoyinsu ko matsayinsu ko da rana ɗaya suka alfahari alfahari to ni alfahari na manzan Allah wanda yake amintacce soyayya ta gare shi ingantacciya ce tabbatacciya ce ta zo ba ƙaƙƙautawa na bi mahaifina mahaifin nawa ya gogayya da san manzo alhali yana tsoho kogi ne wanda yake shimfiɗe mai cikakken igiyar ruwa mai cikin ruwa a ce manzan Allah ya lamince min na zamo ni ne shi abu ne mai sauki a wajensa ana lumara zan samu abin da nake nema shaba minu shaba sagiro abin neman da irinsa ne nemansa kan sa yaro karami a ga farfura ta fito masa bi farli ilahin nas dan baiwa ubangijin mutane jalla jalaluhu suran ta halayen manzo abintacce abu ne wanda yake halizince min ni koyaushe suran ta halayensa nake gaskatawa ta ta cika wannan ku abu ne wanda yake yayi shuhura yalla zan samu manufa a gu da ake kira hakika zan sami maya wata a gurin in ya so in ta salati ga fayayyen halitta in ziyarce shi shi fitila ne muniru mai haskakawa bayyana Allahu amrahu da ubangiji ya bayyana lamarinsa a wakacin haihuwarsa dan an rusa manyan gine-gine da sababin haihuwar tasa hakika wutar mutanen farisa ta bice a idan nuran ruwansu ta kafe da sababin fitowar wanda ruwa na daɗi yake kwararowa daga tafinsa hakika masu kira sun yi kira asad ba dabbobi sun bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ya zo alhali yana mai gargade hakika manzo Allah ya zo mana daga gare mu mutum ne daga cikin mutane manzo ga baki ɗayan halitta mai tausayawa mai jin kai yana tafiya da rindina ta yaƙi manyan gine-gine na rumawa sun bayyana yayin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ta tumanya ko tana dab da ace ta tumanya matsaloli masu zaman kansu sun tabbatar da la'akamalu mahalokin cewa manzo Allah shine mafi cikar halitta abin da kira ko wanda zai musu wannan ba kwatantawa ga mai shafe bata shi manzan Allah jauhari ne fardi wanda bai da na biyu kishiya ko kini ya wofince shi ya wanince shi Allah ya tabbata abin keɓanta da baye-baye ya zo yana mai gama amfani da baiwa lilusuliti ne miro yana yin awo ga wanda fari ya sama ya zubo baiwarsa ga baki ɗayan halitta ya saki zubowar baiwar wanda yake rarrauna ma a cikin jama'a ya samu baiwa ta manzo har wanda yake ma mai matsayi shi ma ya samu بغاره راشدا أبو الوالد رزقدا bigar hira in ja a wahayi wahayi ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam a kogon hira yayin da ya zamo dausayi na aljanna na nan gare shi na ga hannunsa haka nan wuta ma na nan ga hannunsa wanda suke zuwa ga dausayin na aljanna su ne wanda suka zo manzo ta dama wato suna masu karɓar umarninsa kogi ai ya fi ƙarfin a ce ya kafe kunyata ta tabbata ga wanda suka zo daga hagun yusibuhu jahulun da wanda yake jahili zai samu wannan kunyatar wanda ya saba manzo mai shiryawa ya zama fujuru an samu banna daga gare shi wanda manzan Allah ya zo da abin da yake na alheri kowa sai ya ribata daga alherinsa kai ta ma'abuta kafirci wakacin da manzan Allah ya kai hari dan uwa in kana so ka tambayo daga me ya afka a yakin Hunainu bayan yakin Badar yakin Badar ya afka shekara ta biyu yakin Hunainu ya afka shekara ta takwas daga hijira ka tambaye su daga abin da ya samu ahlul kitabi yayin da Yahudawa ban nare suka yi ha'inci haka nan abin da ya sauka wa haibara kowa dulkura da kura zato duk waɗannan garuruwa ne na ahlul kitabi haka nan kai tambayo daga abin da ya afko a makka yayin da dawakan manzo take motsa kura a makka ko da ake kira hajjunu tabar da bi hailuma a dawakan manzo sun bayyana a wajen da tutar manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce wa mangiji suna tashi burbushin nan Hakika manzo wanda yake mai shafe kafirci ya take wuyayen abokan gaba. Ya zo zuwa filin Makka alhali yana cikin nutsuwarsa. Mazajen shawa suna ƙarƙashin inuwar takubbansa. A manzala sallallahu Alaihi wasallam ya rinse ido manzo mai haƙuri ya ce la tasriba alaikum al-yawma aqulu kama qala akhi yusuf la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum mutumin da ake kira sabaru ya gudu ya waye gari yana abin bakuntarwa yana bako hakika abu sufyana shine saharu sunansa na hakika saharu ya yi taushi dutse ya yi taushi lokacin da duwatsu suke taushi ga manzo mazala ya karya gunkin uzza hakanan ya karya gunkin lata manatihim wakacin da manatutunsu ita ma take a bakaryawa an ji kabarbari a ko'ina a sassan makka farin ciki ya cika gunkin na'ilatu ta'awi sai kuka take tana ruri isa gunkin isafu shi ma ya zama abin halakarwa hakanan muhubbalu wanda a ranar yakin odo abu zubiyanu yake cewa u'ulu hubal al-muhuzza wanda yake abin kunyatawa dukkan wayannan gumakan halaka ya yi kiransu ce ne da su alhaku ja'a gaskiya ce ta zo shi ne addinin manzo duk mai takama da mulki da yace shi ba zai bi addinin nan ba ya wulakantacce ne hakika ɗakin Allah ya raurawa ya da manzan Allah wanda yake za a tara al'umma gare shi ya kewaya ya ɗawafi yana amintacce a shi alhali zuciya tana mai samun kwanciyar hankali a wannan wakacin manzala ya ɓata hukunce-hukunce na wauta na jahilci yana mai kafa shari'arsa mai haske an kwanto wanda aka ribace wanda da yake halin kaka to an samu masa da mafita ta fuskar kiyaye jinnai da kiyayewa koyaushe da irin wa malin ga mutunci da dukiya shari'a ta zo da a kiyaye wasu abubuwa lalle lalle guda shida wanda ɗaya daga ciki a kiyaye addini a kiyaye rai a kiyaye hankali a kiyaye mutunci a kiyaye dukiya to duk shari'a a kiyaye dangantaka shari'a ta zo da kiyaye wannan matamar da horo matuƙar ɗorewar zamanai a ya cika addininsa godiya ta tabbata ga Allah shi kaɗai manzan Allah bai bar rayuwa irin wannan ba sai da ya zama addini ya cika ba abin da ake bukata a addini wanda yake hangen ai akwai wani abu da zai zo babu shi a addini sai an koma wani waje to bai sani ba bai sani ba amma za Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wannan rayuwa ba sai da ya zama an cika addini gaba ɗaya yin salati ga mai shirarwa ga halitta haske ne babba alai salatu lasu masalamu gidan kibiyoyi na masoyin Allah ni gidan kibiyoyi na ba wani abu ne daban ba masoyin manzan Allah masoyin Allah shi ne mai tsayar da ni mai taimaka min alai salatu lasu masalamu salati ta tabbata ga mai shirarwa halin kan ni mai godiya ne gare shi alaima al'ala kirami sabihi a salati ta bata gare shi tare da alaye masu girma da sabansa masoyi na min zala sallallahu alaihi wasallam ko yaushe abin taimakawa ne shi ko wancan wanda ya can wancan wajen shi ko halaka zai duk wanda yace ya juya wa tsarin manzo baya to karshen ta dole halaka zai alhamdulillah